اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخارج لما صر المناسب الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawa don ci gaba da wannan karatu na littafin sahihul bukhari muna fatan Allah ya muna muwafaka da abin da za mu karanta Allah ya muna muwafaka da abin da za mu saurara mun kwana a cikin kitabul juma'a littafin da ke magana akan hukuncin juma'a abin da ya shafi hukunce hukuncen juma'a a mun kwana a babin da ke magana akan babul juma'ati في القرى والمدن باب الجمعة في القرى والمدن باب da ke magana akan assasa juma'a a alƙaryu da kuma manyan birane to cikin wannan dogon wannan babin muke za mu tashi insha Allah cikin wannan babin da hadisin da ke cikin babin to حدثنا بشر بن محمد المروزي قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرنا سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وزاد الليث قال يونس كتب زريق بن حكيم إلى ابن شهاب وأنا معه يومئذ بوادي القرى هل ترى أن أجمع وزريق عامل على عبد يعملها وفيها جماعة من السودان زريق كورزيق رزيق وزريق عامل على عبد يعملها وفيها جماعة من السودان وغيرهم ورزيق يومئذ على عيلته فكتب فكتب ابن شهاب وأنا أسمع يأمره أن يجمع يخبره أن سالما حدثه أن عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته قال وحسبت أن قد قال والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيته
حدثنا بشر بن محمد المروزي قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرنا سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول كلكم راع وزاد الليث قال يونس كتب رزيق بن حكيم إلى ابن شهاب وأنا معه يومئذ بوادي القرى هل ترى أن أجمع ورزيق عامل على أرض يعملها وفيها جماعة من السودان وغيرهم ورزيق يومئذ على أيلة فكتب ابن شهاب وأنا أسمع يأمره أن يجمع يخبره أن سالما حدثه أن عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته قال وحسبت أن قال والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيته wannan hadisi bishir bin muhammadin almarwazi ya zantar da mu inji imam al-bukhari qala yace akhbarana abdullah yace abdullah ibn mubarak ya zantar da mu qala akhbarana yunus yace yunus ibn yazid al-aili ya zantar da mu an zuhri shi kuma ya ji daga Muhammad bin Muslim ibn Shihab al-Zuhri qala yace akhbarana Salim ibn Abdullah yace Salim ibn Abdullah ibn Umar ya zantar da ni an ibn Umar ya zantar da mu an ibn Umar ko ya ba mu labari an ibn Umar daga Abdullah ibn Umar baban shi kenan radiyallahu anhuma ya dala tabbata gare su قال يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي من الله صلى الله عليه وسلم yana cewa kullukum ra'in kowanne daga cikin ku ra'in wanda Allah ya dora ma wani abin kiwo ne wanda Allah ya dora ma wata mas'uliya ne wanda Allah ya dora mai kiyaye wani abu ne wata mas'uliya wani nauyi wanda zai kiyaye kowanne yana da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya dora mishi ya kiyaye kada mutum ya dauka sai mai mulki ko sai basarake ko sai mai wani rike da wani hukuma ko rike da wani abu a'a kullukum ra'i kowanne daga cikin ku yana da abin da Allah ya dora mishi ya kiyaye ko bai da komi to yana da gabbai ne yana da gabbai ne a ce ya rasa komi ya rasa ƴaƴa ya rasa mata ya rasa waɗanda zai ce ku yi ku yi ku bari ku bari to yana da gabban shi talakawan shi jinsa ganinsa farjinsa hannunsa idanunsa waɗannan abubuwa duka talakawan shi ne waɗanda aka ba shi kiwon su kuma za a tambaye shi akan abin da aka ba shi kiwon nan to wa zada laysu sai laysu ibn sa'ad a riwayar laysu ibn sa'ad imam al-bukhari ya kawo riwaya ta mutum biyu kaga can ya kawo takar abdullahi mubarak yace zada laysu akwai riwaya ta laysu ibn sa'ad waccan ta Abdullah ibn Mubarak ce takan Yunus ibn Yazid al-Aili to akwai kuma riwayar Lays ibn Sa'ad qala abin zada ta tana da ƙari kaga suna da ittifaki riwayar Abdullah ibn Mubarak da ta Lays ibn Sa'ad suna da daidaito tun daga farkon hadith kullukum ra'in an fahimta akwai daidaito to amma sai zan riwayar laisu ibn sa'ad tana da ƙari akan ta abdullahi ibn mubarak mi ta ƙaru da shi ƙala yunus laisu ibn sa'ad yace yunus ibn yazid al-aili yace kataba ruzay ibn hukaym yace ruzay ibn hukaym ya rubuta ila ibn shihab zuwa ga muhammad ibn shihab az-zuhri wa ana ma'ahu yawma idhin biwadi al-qura ina tare da shi a lokacin awadil qura awadil qura abin da ya rubuto mishi hal tara al ujammi'a yanzu kana ganin cewa ina neman shawara ina neman bayani ka bani shawara kana ganin cewa al ujammi'a na iya yin jimma'a nan inda nake yana tambayar Muhammad ibn Shihab az-Zuhri wa ruzayqun amilun ala ardin ya'maluha wa fiha jama'atun min as-Sudan wa ghayrihim yace a lokacin shi Ruzaiku da ke aiko mu Muhammad ibn Shuhabin yana neman shi fatwa akan ya halatta kafa jima'a nan inda yake sa ya jima'a nan inda suke yana watan amilun ala ardin yana aiki ne ala ardin a wata ƙasa ya amalu ha wanda yake noma ta yana da manya-manyan gonaki a can gure wa fiha jama'atun min Sudan kuma a wurin akwai jama'a da yawa min Sudan na mutanen makafata baƙar fata kashi biyu ne akwai wanda ke ce musu sudan akwai wanda ake ce ma kushan eh habashawa eh akwai kuma wanda suke sudan amma dukkan su dai ana fassara su da baƙar fata wa gairihim da ma wanin su waɗanda ba sudan din ba wa ruzaiqun yawma idin ala aila kuma a lokacin nan shine shugaban aila alƙarya ce alƙarya ce aila shine shugaban aila amma kuma can yana da wasu manya-manyan gonakai a can watan wadil kura faka tababunu shihabin sai ibnu shihabin ya rubuta mashi wa ana asma'u ya amuru ina ji kaga na za a yi magana a ce to abinda ake rubutawa ba a jin shi sai dai in bayan rubuta ake karanta aka ce i bayan an rubuta shi muhammad ibn shihabin ya sa sakataren shi ya rubuta mai rubuta da ya rubutan sai ya karanta mai to nan ne shi ya ji don haka kaga sai magana asma kuma gashi ya rubuta kataba ibnu shabi ya rubuta wa ana asma ina ji lokacin da yake ba da shiftar in ji wasu ana rubutawa yana faɗa ma mai rubuta ka rubuta mishi ka ce kaza kaga mai rubuta na nan rubuta kai kuma kana nan kana ji da haka ya ce ya amurhu yana umarni shi an yi jami'a lalle yana iya yin jimma ya yi jimma can inda yake shi rozai yukhbiruhu kuma yana bashi labari anna saliman cewa salimu dan abdullahi ibn umar haddasahu ya bashi labari أن عبد الله بن عمر يتي سندي عبد الله بن عمر يقول لنا تشيوا سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يتي ناجي من الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا تشيوا كلكم راع kowanne daga cikin ku to kaji ziyadar da ke ciki duk wancan bayani ne ba ya ce wa zadan laisu ba laisu ya dada to ai kaga wannan babu shi a can yace yaqulu kullukum ra'in wannan ƙari da wannan bayani duk babu shi a riwayar Abdullahi ibn Mubarak cewa ga yadda aka ga yadda aka ga yadda aka babu ta a riwayar Abdullahi ibn Mubarak amma shi Layth ibn Sa'ad shi ke da wato wannan ƙari to yace kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kowanne daga cikin ku an bashi kiyo an bashi abin da zai tsare an bashi abin da zai kiyaye kuma kowanne daga cikin ku za a tambaye shi akan abin da aka ba shi kiwo ya rika ya yi tafiyar da shi ya ba da haƙƙin Allah a ciki ya yadda ya dace sai ce al'imamu ra'in imami shugaba ra'in makiyayi ne ma'ana wanda aka ba tsaron wasu al'umma ne kuma masulu an ra'iyyati za a tambaye shi dangane da abin da aka ba shi kiwon nan والرجل راء في أهله hakanan mutum shi ma a iyalin shi Allah tabaraka wa ta'ala ya ya tsaye da shi a matsayin makiyayi mai kiwo ne ga iyalinsa an ba shi ya tsare iyalansa da haka sai ka ji Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa ku anfusakum wa ahlikum nara kaga ga makiyayi bai da dabba ta fada cikin halaka bai da ta fada cikin halaka aikin shi ne ya ga ya kare ta ya kiyaye ta ba ta fada cikin halaka ba haka Allah tabaraka wataala ce ku anfusakum wa ahlikum nara sannan yace wa huwa mas'ulu ar-ra'iyati za a tambaye shi dangane da abin kiwon nan nashi wal mar'atu ra'iyatun kada mace ta ma ta dauka to ita abin kiwo ce za ka bata da nauyi kanta aka ce ita ma saboda duk fasar kullukum duk kullukum kada wani jiya ita sai don haka aka yi tabi tiryan tiryan shugaba yana ciki magidanci yana ciki sai mace ta ji cewa ba ta ciki sai aka ce ita ma tana ciki wal mar'atu ra'iyatu ita ma mace ra'iyatun mai kiwo ce Allah tabaraka wa ta'ala ya ba ta wani abin da za ta tsare ta ki ta kiwata ma'ana ta kiyaye shi fi baiti zawjiha a ɗakin mijinta a gidan mijinta idan mijinta ya fita ko aiki ne ko ya fita kasuwanci ne ko ya yi tafiya ne to ita ce fa mai gidan don haka ta kula mai da komi ko da allura ne sannan ta kula da abin da zai gudana a gidan komi kankanta shi komi girman shi ta ga cewa lallai ta tsaya ta ji tsoron Allah a cikin abin da miji ya bari wa mas'ulatun hakkan kanta da kanta za ta fara ta tsare ma mijin ta kanta farko kenan sannan duk abin da yake na kaya nashi ne dukiya menene kuma ta tsare kaga ta haka hadisi yace ta tsare kanta ta tsare wa mijinta kanta fi nafsiha wa mali hakanan wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi hakanan khadimi shi ma kada ya dauka ai shi ma kamar kaya ne shi ma na cikin abin da ake kiwatar ake kiwo din aka ce shi ma na da masuliyar da aka dora mishi don dai kullukum ta ta abin nan والخادم هكذا خادم راء مكياين ميكيون في مال سيده أدوكير سيدنسا ومسؤول الرعية كما رانتاش القيامة سأنتم بيش يا يا يتفيد يا يا يكياي watan haƙƙi da amana da Allah ya ɗora mishi kamar yadda ita ma sai Allah ya tambaye ta ita matan nan yaya ta gudanar da abinda Allah tabaraka wa ta'ala ɗora mata ta kiyaye na abin da ke gidan mijinta to haka shi makhadimi qala sai yace laysu ibn sa'ad yace wa hasibtu an qal ina zaton ya ce war rajulu ra'in wasu kuma suka ce zancen abdullahi ibn umar ne wa hasibtu ina zaton an qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce war rajulu ra'in fi mali abihi wa mas'ulun an ra'iyati haka mutum ma a dukiyar mahaifin shi makiyayi ne an ba shi tsaro da kiyon dukiyar mahaifin shi kuma wa mas'ulu ar ra'iyyati duk abin da kaji an ce an bashi kiyo to sai ran tashi kiyama sai an tambaye shi yaya ya tafiyar da wannan ya ba da haƙƙin Allah yadda Allah ya ce yayi yayi wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati abinda aka bude da shi sai aka rufe da shi kaga an ce kullukum ra'in haka nan aka sake rufewa da kullukum don haka nan dai da haka kaga an ta misalai mace a gidan mijinta sadimi a dukiyar sayidinsa shugaba a talakawansa kowa da kowa da haka sai aka ce kai kullukum ra'in wa mas'ulu an ra'iyati kowanne daga cikin ku ra'in wanda yake mai kiwo ne wanda aka bashi tsaro ne wanda aka bashi kiwo ne wa mas'ulu an ra'iyati kuma za a tambaye shi dangane da ra'iyatihi abinda aka bashi kiwo to nan sai a tambaya me alaka wannan hadisi da maganar cewa juma'a ana tsaye da ita babu juma'ati fil qura wal mudni wannan hadisi aka ce abin da yasa aka kawo wannan imami da aka ce al imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyati shi imami ra'in makiyayi ne an ba shi tsaron al'ummar da yake jagoranci kuma za a tambaye shi kansu duk abin da ya shafi su an tambaye shi kanshi kaga addinin su ta tambaye shi ya kula da addinin su ya tsaya ya tsaye da su akan gaskiya yayi kaza yayi kaza to juma'a tana ciki juma'a tana ciki ya tsaye musu da juma'a yana daga cikin haƙoƙan da za a tambaye shi ya kiyaye musu aka ce shine alaƙar kawo wannan hadisi da tarjama
babu hal man lam yashhad ala نعم باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم wannan babi yana magana akan shin ya wajaba wajibi ne ga wanda juma'a bata kama ba wanka wajibi ne ga wanda juma'a bata kama ba wane ne juma'a bata kama ba yace minan nisa'i shine mata wasu biyani da ƙananan yara wa gairihim da waninsu kamar matafiyi kaga waninsu ne matafiyi da bayi da marar lafiya da wanda yake jinya da wanda ake bin shi bashi kuma bai da abin biya in ya je jima'an nan za a tare shi a kama shi a ɗaure shi to wa'inga duka masu uzurra ne to wajibi wanka wajibi ne ga waɗanda ba su halarta juma'a juma'a ba ta kama su ba kaga sai ce minan nisa'i wannan min bayaniya ce eh bayaniya kenan ka san min kala kala ce takan zo ta gwadi ibtida'i ibtida'ul gayat magana kamar subhana alladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ka tana gwadin ibtida'i nan aka fara isra'i nan ya fara min al-masjid al-haram kaga na ibtida'i takan zo da bayaniya kamar irin nan takan zo tab'idiyya gwadin fa'ali ba'ali takan zo kuma badali takan zo tab'idiyya kamar irin wannan eh kaga an ce minan nisa'i watan su wane ne waɗanda juma'a ba ta kawo ba sai ce minan nisa'i su ne kaga bayani kenan wajtanibu rissa min al-awsani min al-awsani wajtanibu qawla az-zur to min al-awsani nan bayani ne to irin shi ne wannan wannan babi na magana akan waɗanda shin wajibi ne yin wanka ga waɗanda juma'a ba ta kama ba to wa qala ibn umar innama al-ghusl ala man tajibu alayhi al-jum'a wa qala ibn umar innama al-ghusl ala man tajibu alayhi al-jum'a kamar dai da imam al-bukhari ya saba yin tarjama duk tarjamar da ke da dan sabani akai to bai yin yanke ce ga hukunci sai dai ya rarraba sai ce wajibi ne kaga abin da yasa bai amsa bai ce i wajibi ne ko a'a ba wajibi bane saboda hadisan da zai kawo a cikin babin taqidi gare su da itlaki wasu na da itlaki wasu kawai sai su ce ayi wanka wajibi ne ayi wanka ba kayyadewa shin wane yaro ko ko mace ko bawa ko ko kaza a'a ko ne su ne kaga an itlaki akwai wani kuma za a yi taqidi duk wanda zai zo juma'a kaga wanda zai zo juma'a ko ko a'a duk wanda ya isa mafarki kaga an yi taqidi da ni da balaga to kaga hadisan haka suke cakuɗe suke akwai masu itlaqi akwai masu taqyidi don haka tunda hada huskoki gare su a tarjamar shi sai ya kawo mutlakar tarjama bai ba da amsa ba wa qala ibn umar sai ya fara da wannan asari na abdullahi ibn umar innamal ghuslu ala man tajibu alaihi aljumu'a haka abin da ya fara da shi wannan asari na abdullahi ibn umar abin da abdullahi ibn umar yake cewa innamal ghuslu kebe yayi hasru abin da ake ce ma hasru katange wani hukunci ga wani sashe kawai innamal ghuslu ke da shi wanka alaman tajibu alaihi juma'a ya wajaba ne ga wanda juma'a ta kama kenan wanda juma'a bata kama ba yin wankan ba wajibi bane gare shi kaji karamin yaro juma'a bata wajaba gare shi ba mace juma'a bata wajaba gare ta ba matafi juma'a bata wajaba gare shi ba da sauransu dai kaga a wannan asari na Abdullah ibn Umar duk wanda juma'a bata wajaba gare shi wankan bai wajaba gare shi ba to da shi ya fara wannan asari na Abdullah ibn Umar kuma ya lura ita aliki ne ba isnadi ina isnadin Imam al-Bukhari cewa haddathana fulanun an fulanin an fulanin ya ji daga wani daga wani daga wani har akai kan Abdullah ibn Umar wanda kamar yadda aka saba dai duk inda ta'liqatu na Bukhari suke malamai sun bibiye su sun ga yadda suke garau suke lafiya lau suke ba su da wata illa in ma dai huska uku gare su in ma dai Imam Bukhari can baya inda aka wuto ya waslin abin shi don haka yanzu ya wadatu ga barin ya kawo shi mausulan sai ya kawo shi mu'allaka sai ta aliki kawai kaga ya yanko kawai ya ce qala ibn umar ibn umar ya ce kaga babu babu asanid din babu isnadi ko kuma nan gaba zai yi waslin abin shi don haka yanzu sai ya wadatu ba sai ya waslin ba sai ya kawo shi mu'allaka ka ji biyu kenan ko kuma a'a duk babu ko ɗaya daga cikin wannan amma littafi mutabari wanda ake iznar shi ya ruwaice shi da waslinsa da isnadinsa kuma akan sharɗin bukhari ko an je can fa za a samu riwaya tana kan sharɗin bukhari ba za a samu ta saba ma sharɗin bukhari ba na inganci don haka malamai suka ce wannan taliki na asali na abdullahi ibn umar imamul bukhari da ya kawo shi an bibiye shi imam al-baihaqi a cikin as-sunan al-kubra ya kawo shi na'am حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء منكم الجمعة فليغتسل
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول من جاء منكم الجمعة فليتصل وأن الحديث أبو اليمان يا ذن تدم شيني حكم بن نافع يا ذن تدم قال أخبرنا شعيب يجي شعيب يا بام لاباري عن الزهري يا كربو دغ مسلم بن شهاب الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله يتي سالم بن عبد الله يا زنتدني انه سمع عبد الله بن عمر yace haƙiƙa ya ji Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu ma yaqul yana cewa idan Allah tabbata gare shi yana cewa ko idan Allah tabbata gare su yana cewa sami'tu rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yaqul Abdullah ibn Umar yace naji manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa man jaa minkum aljum'ata falyaktasil duk wanda zai zo juma'a daga cikin ku to falyaktasil yayi wanka kaga anan shi kuma ayi taqyidin shi da man jaa ayi taqyidin shi da maji'i minkum daga cikin ku kaga nan ba a ce sai yaro ba sai sai sai baligi ba banda yaro sai namiji banda mace sai da banda bawa kaga shi kuma na hadisin bai kawo ka to حدثنا عبد الله بن مسلمة نعم عن مالك عن صفوان بن سليم عن أداء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل مهتدم حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم yace Abdullahi ibn Maslama ya zantar da mu an Malik ya ji daga Imam Malik an Safwan ibn Sulaym ya karbo daga Safwan ibn Sulaym an Ata ibn Sarin ya ji daga Ata ibn Sarin shi kuma Ata'u daga Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu abin da yake cewa tabbas Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce guslu yawmil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim wankan juma'a wankan ranar juma'a wankan ranar juma'a wajibi ne ala kulli muhtalimin a bisa waton duk wanda ya mafarki duk wanda ya mafarki ma'ana wanda yake baligi to shi kuma kaga wannan hadisin ya ce wankan ranar juma'a a iya fahimtar in dai ran juma'a ne ko ba ka zuwa juma'a in dai ka balaga sai kai wanka sawa'an mace ce namiji ne bawa ne ɗa ne duka kaga babu watan taksisi iyaka dai an ci ala kulli muhtalim inda taksisi yake ala kulli muhtalim a bisa duk wanda abaliki na'am
حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا وهيب بن قال حدثنا ابن داوود عن ابيه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة أوتوا الكتاب من من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله فغدا لليهود وبعد غدا للنصارى فسكت ثم قال حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده إن الله رتومي مطابقة wannan hadisi da tarjama wannan da ya gabata na cewa guslu yawmil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin mudabaqa shi ta mafhumi ce dan akwai mudabaqoqin hadisan Imam al-Bukhari da tarjama za ga wasu qarar suke a lafazin su ma mudabaqa take wasu kuma a lafazin ba za ka samu sai dai a mafhumi yanzu an ce watan guslu yawmil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin kaga mafhumi ya gwadi cewa adam wujubil ghusl ala kulli man lam yahtalim duk wanda kenan bai bai balaga ba wanka bai kama shi ba shi mafhumi ki gwadi tunda ya ce ala kulli muhtalimin kake ne yanzu karamin yaro wanka bai ji ba gare shi ba kaga yanzu an cire shi da wannan mafhumin wannan hadisi ya nuna an cire karamin yaro bai ciki wankan juma'a bai kama shi ba domin wanka yana kama wankan juma'a na kamawa yana wajaba ne ala kulli muhtalimin wanda ya isa mafarki ka kenan wa man lam yahtalim mimman la yashhadul juma'a kaga kenan wanda bai isa mafarki ba kai bai cikin mai halus masarfin juma'a dama can ya ce hal ala man lam yashhadul juma'a guslu ka kenan wanda bai halarta jima'a ko jima'a ba ta waje ba gare shi ba wanka bai waje ba gare shi ba daga ciki akwai yaro da wannan kaga aka fitar da shi حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن ابيه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم نحن الاخرون السابقون يوم القيامه اوتوا الكتاب من قبلنا واوتينا من بعدهم فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله فغدا لليهود وبعد غد للنصارى فسكت ثم قال حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده وانا الحديث مسلم بن إبراهيم يازن تدمو قال يتي حدثنا وهيب وهيب يازن تدمو شيكم يتي حدثنا ابن طاووس طاووس يازن تدمو an abihi ya karbo daga baban shi an abi an abi huraira ya karbo daga abu huraira qal abinda abu huraira yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace hakika manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yace nahnu al-akhiruna mu ne fa al'ummar da muka zo karshe mu ne al'ummar da muka zo karshe amma as-sabiquna yawmal qiyamah ranar tashi al-qiyama kuma mu ne muka tsere ma kowace al'umma mu ne muka tsere ma kowace al'umma da darajoji da yawa da makamoma da yawa da sauransu dai duka waɗannan huskoki ne domin ko ba komi kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah ko kuma kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu alaikum shahida shaidar da al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za su yi ga annabawa cewa sun isar da manzanci dukkan annabawa gaba baki da za su yi shaida akan cewa Allah su isar al'umma manzo Allah su yi shaida kaga wannan tserewa daraja ce sannan a yawa ma sun tserewa kowa a yawa dukkan al'ummomi al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun tsere ma al'ummomi a yawa to da darajoji dai da yawa yawmal qiyamati ran tashar kiyama utul kitaba min qablina waɗancan waɗanda suka riga mu zuwa an ba su littafi gabaninmu at-taura linjila zabura da sauransu duka an ba su littafi gabaninmu yace utinahu min ba'dihim mu kuma aka ba mu bayan an ba su fa hadha al-yawm alladhi ikhtalafu fi kun ga juma'an nan wannan yini na juma'a shine yinin da suka yi ta sabani a ciki in an tuna mun wuto shi cewa an ba su shi amma kuma suka sai suka yi ma kansu zaɓi suka bar zaɓin Allah suka zaɓi wannan nasu Yahudawa suka zaɓi Asabar Nasara suka zaɓi Lahadi ashe mu ne Allah ya aje mu Juma'a shi yasa suka yi taruwan ido suka batta suka koma suka zaɓi wata wata rana ba wannan ba to shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ce fa hadanallahu sai mu ne Allah ya shiryar da juma'a sai za a ce ta muci fagadan gobe asabar kenan lil yahudi ta yahudawa ce wa ba'da gadin bayan gobe jibi kenan lahadi kenan lil nasara ita kuma ta nasara ce fa sakata sai annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin wannan zance sai ya shiru summa qala sannan sai ce da dai wancan isnadi za a koro summa qala sannan sai ce haqqun ala kulli muslimin wajibi ne a bisa kowane musulmi an ya gita sila fi kulli sab'ati ayyamin yayi wanka a cikin duk kwana bakwai yauman ya gisilu fi ra'sahu wa jasadahu wannan kan aka ce wannan haƙƙun wajibi ne amri ne na ijabi ko ko a'a mustahabbi ne aka ce mustahabbi ne mai ƙarfi ne mustahabbi ne mai ƙarfi lallai cikin kwana bakwai a ce mutum yayi wanka so ɗaya so ɗaya ko da so ɗaya a ce yayi wanka kada ya bari a ce an yi kwana bakwai cur domin cikin kwana bakwai za a rutsa da jima'a za a rutsa da jima'a to lallai ya yi wanka cikin kwana bakwai ya yi wanka to kaga cewa cikin kwana bakwai ba ayyana ba ba ayyana a ce ranar jima'a ba wannan an ce dai cikin kwana bakwai ya yi wanka ya gasilu fi ra'asahu wa jasadahu yauman yini guda an gane ai ba abinci kowane yinin bane Juma'a ce asabar ce alhamis ce to amma akwai wata riwaya wadda ta tabbatar da haka watan riwaya Jabir da Abdullah al-Ansari wadda Imam an-Nasa'i ya rawaice ta da lafazin al-ghusl wajibun ala kulli muslimin fi kulli usbu'in yawman wa huwa yawmul jumu'a wa huwa yawmul jumu'a hadisin Jabir da Abdullah al-Ansari ne wanda Imam an-Nasa'i ya kawo shi na'am kaga an gane fuskar ma'anar wankan juma'a domin kada wani ya ci a to ko da imamu bukhari ya kawo yau ma ai ba ce ran juma'a ba to akwai riwaya da ke fassara ranar juma'a ce akwai riwaya da ke fassara ranar juma'a ce na'am رواه أبا بن صالح عن مجاهد عن طاووس عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لله تعالى على كل مسلم حق أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما رواه أبان بن صالح أم مجاهد أم طاووس أن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لله تعالى على كل مسلم حق أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما أبان بن صالح يا رويت وانا حديثي دي وانا يقباتا إمام البخاري يساكي كاوشي يتي وانا حديث دي دي يقباتا أبان بن صالح يا رويتش كاغانا شما تأليكي لي babu isnadi har kan abanu musalihin tun da kan imamul bukhari din babu isnadi to haka shi ma imamul baihaqi ya ya fitar da shi a cikin as-sunan al-kubra kuma al-imam tahawi a cikin sharh ma'anil athar shi ma ya fitar da shi da isnadin sa to an mujahidin daga mujahid daga dawusu daga abi huraira qala yace qala annabi sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lillahi ta'ala ala kulli muslimin wannan haƙƙi ne na Allah wajabtawa ce daga Allah tabaraka wa ta'ala da yayi ala kulli muslimin a bisa kowane musulmi kwa ce lillahi ta'ala ala kulli muslimin haqqun wannan haƙƙi ne na Allah tabaraka wa ta'ala domin dokar Allah haƙƙin Allah ce umurnin Allah haƙƙin Allah ne da ya dora a bisa kowane musulmi an ya ga tasila cewa ya yi wanka fi kulli sab'ati ayyamin a cikin duk kwana bakwai yauman ya ware wata rana guda to sai wacce riwaya ta ce an zaɓa mashi cikin kwana bakwai kuma juma'a an kaza mashi wa hawa yawmul juma'a shine ranar juma'a na
babun حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا شباب شباب حدثنا ورقع عن أمر بن دينار عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذنوا للنساء بالليل إلى المساجد
باب تقديره هذا باب وانما بكنا شيكما ba kamar yadda ya saba ba da tarjama ya ma babin suna wannan sai zan babu to kamar irin wancan da ya gabata ne ko sati da ya gabata ne irin shi ya muto shi babun kadai ba suna bai yi wata tarjama bai akada wata tarjama ba sai dai babun kawai to irin wannan malamai suka ce yana ɗaukar shi a matsayin fasali ne ƙarƙashin wannan babin ma'ana abun da zai kawo yana da alaƙa duk wani ɓangare ne na wannan babin amma bari ya mai fasali daban to sai ki cewa faslun ka san fusul su ne ƙarƙashin abuwa abuwa su ne ƙarƙashin kitabu to in ya zo babun kaɗai ba tarjama to duk wani ɓangare ne na babi wancan mai tarjama ɗin can da ya gabata sai ya zama kamar matsayin faslun ne حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن أمر بن دينار عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال إذنوا للنساء بالليل إلى المساجد wannan hadisi Abdullah ibn Muhammad ya zantar da mu yace haddathana shababatu shababa ya zantar da mu qala yace haddathana warqa'u yace warqa'u ya zantar da mu an amr ibn dinarin ya karbo daga amr ibn dinarin an mujahidin ya karbo daga mujahid an ibn umar ya karbo shi kuma mujahid daga Abdullah ibn umar anin nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam qala shi kuma Abdullah ibn umar yace daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce idanu linnisa'i billayli ilal masajid ku yi mata izini da daddare ilal masajid zuwa watan masallatai ilal masajid zuwa masallatai sai aka ce to yanzu nan me alaka in an ce to wani bangare ne na tarjuma da ta gabata ko shi wancan wancan babi babun hal alaman lam yashhadil jumu'ata ghuslun min an-nisa'i was-sibyan wa ghayrihim to saboda haka me alaƙa su tunda an ce wani ɓangare ne nashi don haka kamar faslun ne a ƙarƙashin shi yake aka ce to abin da kenan ya ƙayyade lokaci ku yi mata izini billahi da daddare zuwa masallatai ka kenan ya nuna ban da rana shi lafazin ya nuna ban da rana ita kuma juma'a da yaushe ake yin ta da rana ake yin ta ka kenan juma'a ba ta kama mace ba domin an ce a yi mata izini ta tafi masallatai da daddare kuma juma'a ba da daddare ake yin ta ba da rana ake yin ta don haka ga juma'a ba ta ciki kenan yanzu juma'a ba ta waje ba gare ta ba to tunda juma'a ba ta waje ba gare ta ba wankan ta bai waje ba gare ta ba an fahimta kaga yana nan bayani akan hal ala man lam yashhad juma'a man lam yashhad juma'a an gano mace ba ta ciki don haka ma can cike ce minan nisa'i wasu biyan wa ghairi to shine alaka su kawai
حدثنا يوسف بن موسى حدثنا ابو اسامه حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كانت امراه لعمر تشهد صلاه الصبح والعشاء في الجماعه في المسجد فقيل لها لم تخرجين وقد تعلمين ان عمر يكره ان عمر يكره ذلك ويقع قالت وما يمنعه ان ينهاني قال يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كانت امرأة لأمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في الجماعة في المسجد فقيل لها لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار قالت وما يمنعه أن ينهاني قال يمنعه قول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله wancan hadisi kaga ya taƙaidi ya ce billaili ya ce i'izanu lin nisa'i billaili ilal masajid to sai suka ce to wannan an kawo hadisi muqayyadi sai aka biyan mashi da mutlaki mutlaki wanda shi bai da huska حدثنا يوسف بن موسى يوسف بن موسى هذا تدم يجي قال حدثنا أبو أسامة أبو أسامة هذا تدم قال حدثنا عبيد الله بن عمر عبيد الله بن عمر هذا تدم أن نافع يا كرقو دغ نافع عن ابن عمر يا كرقو دغ عبد الله بن عمر قال يجي كانت امرأة وتماتا لعمر تسيدنا عمر بن الخطاب كانت تازم تشهد تشهد صلاة الصبح والإشاء في الجماعة في المساجد fil masjid tana halartar sallar asuba da sallar isha'i jam'i a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata mata daga cikin matan sayyidina Umar ibn Khattab radiyallahu anhu faqila laha sai aka ce mata lima takhrujina dan me kike fita wa qad ta'lamina anna Umar ya karhu zalika wa yagharu kin san kuma sayyidina Umar yana kin fitar ku zuwa masallaci wai garu kuma yana kishin fitar ku zuwa masallaci ba ke ba tun da sanna umar mun karanto can ba yakan biya tsatsame ce ke tashi kuma gida cikin masallaci zai kokore su wataƙila sun yi hitar da bata dace ba kamar da malamai suka ce ko kuma a'a suna daga cikin waɗanda in an gansu za a yi sha'awar su za ka sai ce ke maza tashi kuma gida tashi kuma gida to sai na umar na haka ke kuma kina mata tai amma kuma kike fitowa zuwa masallaci kuma kin san yana kin haka qalat sai ta ce to wa ma yamna'uhu an yanhani in har bai so me yasa bai hana ni wa ma yamna'u me ya hana shi an yin hani ya hana ni kaga tambaya ce take yi ka kamar tana tambaye su in har bai so me ya hana ya hana ni qala suka ce i mu muna da dalilin da yasa bai hana ki yamna'uhu qawlu rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ai zancen annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ne na la tamna'u ima allahi masajidallahi cewa kada ku hana bayin Allah masallatan Allah kada ku hana bayin Allah mata kenan kada ku hana su zuwa masallaci to wannan kaga wannan hadisi kaga mutlaki ne wancan na baya kaga muqayyadi ne to kamar Imam Buhari ya dauki wannan mutlakin a bisa wancan muqayyadin to in ya zamo kamar haka kenan la tamnu ima Allah masajidallahi bil layl kenan wasu haka suka dauka la tamnu ima Allah masajidan lahi billaili kenan saboda wancan abin nan taƙaidi saboda shi alfazu ko kuma nusus watan muƙayyadi na hukunta mutulaki in aka ba da hukunci mutulakin hukunci to sai muƙayyadin nassi sai zo hukunci akan wannan mutulakin to sai suka ce sai suka ce haka nan to sai aka ce to kaga kenan ana dainan kamar wancan ne in har izinin ya takaitu da daddare to juma'a ba daddare ake yin ta ba kaga kenan bata kama mata ba to tunda bata kama mata ba ita juma'a to yin wanka gare ta bai kama mata ba don ita juma'a watan wankan juma'a na wajaba ne akan wanda juma'a ta wajaba gare shi to mata ba su نعم نعم نعم eh ai mun yoci can baya sun ce dai suna ce mu akada eh ba wajibi bane wanda za a caji mutum da laifi a mai a rubuta mai zunubi in bai wankan jima'a ba a karfi dai gare shi suka tun farko da ya kawo wajabcin wankan jima'a a lafazi haka ya kawo shi sai malamai suka yi bayani mai an tuna mu yi wannan bayanin cewa ba wajabci ba ne irin wanda za a rubuta zunubi in mutum bai yi ba a'a istihbabi dai ne mu'akkadi ko kuma sunna ce mu'akkada yana da ƙarfi ƙwarai ana son a yi bayanin ƙarfin wankan jima'a na shi ne
a karatun jiya an ce na haka je wannan wajen aiki haka na'am kuma ko kamfani ko gwamnati na'am ba za a tsaye juma'a ba eh in wurin temporary ne kuma babu jama'a wurin No.
amma in suna da jama'a wurin amma kuma su kuma aiki ya kai su wurin ai ba komi ai kaga shi nan aikin gona kai prosai uku to amma ya yace wa fihi jama'atu min as-sudani wa ghayrihim haka jama'atu min as-sudani wa ghayrihim eh